Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo mana rana ta Asabar 24 ga watan Safar jiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan goma 2021 miladiya. Yanzu za mu saurari ci gaban fassarar littafin ya kusa Farida wanda yake wannan zama na biyu kenan insha Allah wanda zamu saurari jan karatun ya gutun farida din daga adaran ma malam Adam Katibu na gidan Shimalan Usman Mai Tantabarai Kusfa wanda zamu saurari fassara da bayani insha Allah kamar yadda aka saba daga fadilatu Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam Maulana Sheikh Usman bin Sheikh Idris radiyallahu ta'ala anhuma kusfa zaliki kan mu kuma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه حق قدره والدار العظيم فجاءت بسم الله والحمد إذ هدى في مهد الرضا والفضل للأحمدية أصلي على النبي وأثني قصيدتي يا قوتة فريدة في طريقتي تجانية للختم والقلب أحمد تجاني المداوي وفاسي تربتي أكرمكم الله
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرب وأنئم وأطلي وأنجي وأتم وأسلي وزكي وأربي وأوتي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kamar daren nan muka bayani mun fara daga dattan bayan kan abin da shafi fassaran bismillahir rahmanir rahim yanzu insha Allah za mu dora akan wa sallallahu ala sayyidina محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما amcan da ya ce bismillahir rahmanir rahim mun fassara yana daga cikin asrarun da ke cikin basmala asrarun la ilaha illallah asrarun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu sallama yana daga cikin asrarinta ce bismillahir rahmanir rahim shine muka faɗa nan cewa Allah din nan yake ce ma sultanul asma'i Allahu shine sultanul asma'i inda shine sarkin sunayen Allah gaba daya naka ce Allahu to wannan shine sunan zati gaba daya yake ce ma ismul fard yake ce ma ismul jalalat shine wani sunan da ya tarar da dukkan sufofin Allah gaba daya mu tarar da dukkan sunayen Allah gaba daya shi sa ko da mutum zai musulunta ne dole sai ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallama sannan za a karɓa za a yadda to akwai manyan manyan asararu da aka bayar a ƙarƙashin wannan kalma na kalmar shahada na la ilaha illallah shugabanmu annabi muhammadu sallallahu sallama ya gaba wannan kalman gaba daya shi na kace wanda yake so Allah ya azurta shi Allah ya buɗa mishi sai karanta wannan kalman shahadan bayan sallan subahi bayan sallan subahi kafa dubu daya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kafa dubu daya inda mutum da haka Allah zai buɗa mishi Allah zai wadata shi ba zai da cikin talauci ba shi sa wani hadisi an sallama kan ce in zauna in ne sallan subahi in ta zikiri har an ta bullo to ya fi a bani duniya da abin da ke cikin duniyan gaba daya don wannan sirrin ne ta zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kaga ga duniya ciki kuma ga lahira ga duniya ga lahira to ga samun kuɗi duniya samun lahira kuma kalmar shahara kwara daya ai tarin jayi nauyin samai da kasai gaba daya in an sa su a suke ne a sa samai da kasai gaba daya a wannan suke a wannan hannu na suke ne wancan hannu a sa kalmar shahada kalmar shahada za ka rinjayi sikelin da aka sa samai da kasai gaba daya a kafa dubu ɗaya ma ya kake gani balle kafa goma balle ɗari balle a sai dubu balle kuma sai kullum sarƙa yi kaga ƙara samun daraja tsakaninka da Allah saboda zuciya tana ƙara goge tana ƙara samun haske annabi ce li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi bi sirrillah annabi ce kowane abu yana da abin da ake goge shi ake ake share shi to abin da ake goge zuciya a share ta a wanke ta shine kalman la ilaha illallah to wanda ke Allah buɗa mishi ita yake riƙewa da su bashi kamar mu ɗan ɗaga tijaniya in ka tura da dare kai ta kadimin lazumin safe kana sallar su bashi shi kenan suka yi halin kafa dubu ɗaya in kuma baka yi lazumin ba shi kenan suka yi in ka sallar su bayan ke lazumin ka na safe ka kammala in ma zaka yi wurin nan ne na fatiha ɗari ba ɗaya ka sata fati ɗari da sha ɗaya wanda ake bayan azkar ta rufiyoti shi kenan ka kammala rikon halalan kafa dubu ɗaya in kuma zai yi maka sai ka ɗara sallan walha sallan walha da ake na sallar raka hudu annabi sai Allah yana cewa wane ne zai taimaka min da ya man nafila raka'a biyu ni kuma Allah mu sauki arzikin da wannan ranan to wane ne zai taimaka min da Allah azza jalla ya man ya nafila raka'a biyu lokacin walha ni kuma Allah mu sauki arzikin wannan ranan to ga nafila raka'a hudu na walha raka'an farko fata da fata da shamsi na biyu fata da wadduhe in ka ta kai sallama ƙara iro fata fata da shamsi fata da wadduhe in ka sallama kika sujada na musamman a sujada ka biya ya wahabu ya wahabu ya wahabu kafa goma sha hudu sujada ɗaya za ka yi sujada ɗaya bayan kai sallama biya ya wahabu ya wahabu ya wahabu kafa goma sha hudu ka rubuta ba Allah akbar a lokacin kike ne sai kai wannan kasu na halala in baka yi da sakan ba kafa dubu ɗaya halala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dubu ɗaya na shida sun guda ɗaya sun guda hudu ko biyar ko shida na biyun ana karanta shi tsakar rana ga wanda ke tsallake shi sarki ɗanu gaba ɗaya wanda ke tsallake shi sarki ɗan da iblis da iblisai da yan uwan shaidanu da su Allah ya ka ɗora ka kan su kada shaidan ya rinjaye ka ka aikata ka ba'irori na zunubai to sai ka karanta hailala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kafa dubu ɗaya lokacin tsakiyar rana kamar sha biyu rana kenan zuwa ƙarshe ɗaya sha biyu rana zuwa ƙarshe ɗaya amma kai ne kake da wani zunubin da uku shi ɗaya da jayaka amma shi ɗaya da jayaka ne kana wani aiki na zunubai kake zo Allah ya kiyaye sa sai kai na tsakara na waɗannan in kuma wani ne zaka ma addu'a kake zo Allah ya shirye shi ko wata zaka ma addu'a kake zo Allah ya shirye ta haka za ka yi mm na tsakara na din hayla la kafa dubu daya la ilaha illallah la ilaha illallah mhm sai na uku shi ne wannan karantawa kafa dubu daya lokacin da mutum zai bacci da dare akalla dai bayan sallar isha'i in da sallar isha'i shi nan baka dama karanta hayla kafa dubu daya shine ga wanda yake so ruhin shi ta je can kasan al'arshi ta kwana tare da ruhin annabawa da manzanni da waliyai da sahabbai da siddiqai da shahidai da salihai to duk wannan ruhin da ta je ta je kusa da shi ta fira da shi sai kuma nan shi zaka yin farke shi eh inda kika samu wani annabi a cikin annabawa sai kuma kai ga wannan sai yin farke shi ko wani sahabi a cikin sahabbai ko wani wali a cikin waliyai ba da yakan farki da wani shaɗan a cikin shaɗanu ko wani na tsoro ko abin nan ba sanar da kuma zan a rishi ga ta ta ga ta ta je can ta je gaban annabi sallama ya ya annabi sallama ka gina kana bacci daga bacci kan farki annabi sallama sai da amfani ta kenan karanta a lokacin bacci hailala kafa dubu daya ga wanda ke so ruhin ta je ta kwana a wajen arwahul anbiya wal mursalina wal ashabi al aqdab wat tabi'ina وغيرهم من أهل الرجاء kafa dubu ɗaya lokacin bacci ya danganta daga lokacin baccinka wannan yi da wuri wanda farkon dare na tsakiya sun ma biyu gaba ɗaya to kai maka kai baccin ka samu ka samu natsuwa ka samu mafarki alheri ne in ja in shafi na kai karanta in ka san isha ka ta kafa dubu ɗaya in ka san isha sai ka halala kafa dubu ɗaya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shine na uku na hudunta shine karantawa karfe ukun dare zuwa hudu da rabi zuwa biyar saura uku na dare lokacin sahur zuwa hudu da rabi sai karanta lalan kafa dubu daya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah duk wani ta ita ma amfanin ta wanda ke so Allah ya shirin halittu gaba daya shirin makiyanka kana so Allah duk abin da makiyanka suke nufi da kai na mugun kulli da mu da wani shari don so su ta koma musu kai na baka ma sani ba baka ma kama suna ba da dai amfanin ta kenan kurin Allah ya kunya tabakiyanka duk abin da kake da da kake da sai ta koma musu idan amfanin ta kenan hayala kafa dubu daya lokacin sahur lokacin sahur ne kace ukun dare zuwa hudu da rabi na dare mun fadi lokuta guda hudu kenan na subahi na galabi na tsakarana na kariya daga shedanu lokacin bacci kuma nan ne san ganin manyan bayan Allah a bacci muna maka annabi a bacci da wani biya ce mara ani fil manami fa sayarani fil qazati dan san sai wanda ya gana bacci san da gana bayyane sai kuma kariya din da kowane mutum ya kasan dafa'i shi shi shi kara sai ta kafa dubu daya ga lokacin da mutum ya bacci ko akalla bayan sallar isha'i ko da ba ta sa baccin da wuri ba an kai kana cikin manyan mazajen da ba sa bacci rigirigi amma mu mukan ci mu sha ya zan farla kuma kan yi nazula kuma mukan bacci kuma mukan kuma mukan zauna kowanne aka annabi ce musallama wasu abai suka ce za a zuna kai mana izini wasu wai masu izini wai ba su aure ba za su yanke a zakarin su kawai wasu ba da kawai su kawai a ban ibada kawai kuma za su yi alƙawarin kullum da rana ba sa da shi za su dinga azumi ne ta ne bisa ina ci ina sha kuma ina azumi na kuma kwanta wasu ina kuma kiyamun laili to ka gani musamman mai iyali dole sun ka ba sa ƙi su ko da kun ta ɗaki ne ko masu lalle dole sai an yi saduwa na jima'i ba kwanta a ɗakin nata gudun koko ta biyu ta haka ko kwanta tare a haƙi ne shi ma wannan to lokuta guda hudu kenan na subahi dan jalabi na tsakar rana dan kariya da tsakanin daga shaɗan shi ne shi da shaɗan dama shi ne shaɗan shi ne shi ne iblis to da yan uwan shaɗanu zura'an shi gaba ɗaya in kan yi makariya gare su wani lokacin aiki amfani da ko da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah haka kuma na foti so Allah ya sa ya karasa a sallama ya sai Allah ƙarfan sa an salama a cikin wuce a cikin wuce su fitfa na sallama kuma sha biyar ranar ake bisa ake ake bisa ta fati kafa goma sha biyu kuma sha biyar ranar ake bisa ta fati kafa sha biyu da sa Allah ya karanta an sallama ta cikin zuciya sosai da lokacin bacci kuma halala da misalin barci bayan Allah haka dare kuma lokacin sahur da misalin Allah ya shirin mutane da aljannu da shaidanu da barayi da abokan gaba duka kowane iri na mutane da na halittu da dabbobi gaba daya da wannan suran ta kenan kaɗan daga ciki kuma da wasu littafin ne ga shi wanda cewa na atal bidayati wa tawsifun nihayati ban falalan zikiri falalan kalman la ilaha illallah la ilaha inda ka so da al'adu qur'ani da so da qur'ani a cikin Allah Allah Allah Allah Allah Allah da qur'ani guda nawa ne to an bayani dubu babin a takaice ana kuma biya ta adadinta aka rubuta Allahu hakuri biyar kenan lam ɗari uku lam talatin alif ɗaya zai baka dubu biyar da ɗari uku da talatin da ɗaya ta suka ninka ta uku sai kuma dubu sha biyar da ɗari tara da casa'in da uku ana biya ta kwana hamsin ga wanda ke a lahira yana yin mutu daga cikin masu ganin zatin Allah ga wanda ke a ran lahira Allah ya daga cikin masu ganin zatin Allah da ke biyawa na dubu sha biyar da ɗari tara da tasa'in da uku kwana hamsin in ta wannan su Allah ta shirki waliyan da har abada Allah ba zai ba shi ɗan yan sadakan shi ba a cewa ya bar da cikin wuta inda ke wannan kwana hamsin gobara da kuma gaba ɗaya shine miliyan ɗaya na hailalan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah in ka da miliyan daya to shi kenan ka samu garanti kana daga cikin wani Allah tabbatar da su har abada ba zai fushi da su ba har abada ba zai fushi azaba ba gajiya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah miliyan daya kuma wani wahala ba ne yau da shi kamar asu miliyan daya kuma da wani wahala jirgi in kai dubu goma kwana goma ana dubu ɗari dubu goma kwana goma dubu ɗari kenan to kai ka kai kai gani za ka taimaka ba shekara gani cikin sauƙin baka haɗa ba balle man ka samu sarari za ka zauna kai dubu goma kwana goma nawa kenan dubu ɗari kenan to haka sau goma miliyan ɗaya kenan kwana ɗari miliyan kenan to kuma ta uku kenan da kwana goma na alalace kenan wani na zaune ba shi da zai fi haka wani kuma ya haka din ba to wanda ya koya ne ka da haɗe ba ka haɗe miliyan da koya ne jirgi ko kullum kai dubu biyar ma wancan nasu bayan kai dubu na ranar nan kai dubu na daren kai dubu nasu bayan kai kai dubu zama lokacin kai dubu ka dubu biyar kwana goma kana dubu hamsin daga nan suka ɗauke shi ladon kama na gani kuma wani wani abu ne zaka zaka dumfare shi da kalmar la ilaha illallah sai Allah ba zai baka ba eh duk wani ismi zaka ga ina kasan la ilaha illallah ne ko mun jira mai ismi ya ladifo ne ya jami ne ya wahab ne ya rahman ne duk suna kalmar Allah ne kalmar tasharati kalmar zangon farko zangon tsakiya zangon karshe wato zangon farko hatta kafin ne musulunci a ita za a ce karanta ni faɗe da goma shi ne zuwa cikin musulunci ni faɗa ba bai shiga cikin musulunci ba dalibi ya ga sai lazumta muridi kenan shi ma shehi ita ga sai lazumta la ilaha illallah haka annabawa annabi afdalu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mm kaga annabawa ita ita ita suka dinga fadi hatta mutumin kirki ana so ana yaba mutum da ta ya shigar kalmar shahada da kalmar shahada alhamdulillah alhamdulillah babban dawa sai fara suke kuma ai da kalmar shahada suka fa da kan shara cika fa ya fata da faɗin la'ina illallah la'ina illallah la'ina illallah mawar sallama ya suka zangon farko zangon tsakiya zangon ƙarshe ko a lahiran sun yi ya tashi da tsauriyar gaskiya la'ina illallah mawar sallama shi ke su za su kace kai malakun ba su kace kai wannan wannan wannan numna wata laru su kai wata ka bashi kai da farka a jika da farka da kalmar shahada to ba ma tambaya ma kullum an san ya ma ba da sa ma tambaye shi ba na wata da ma rabuka ne wani ubangiji ka tausa da farka ce la ilaha illallah muhammadun sallallahu alaihi wasallam kada kene kasin bano wannan salatu na la ilaha illallah da ko dije so na mci da ni da izinin kana mara tijani da alhamdu duka da izinin su gaba daya dukan su dukan su dukan su Allah kuma ya taimake mu ina da asrarin bismillahir rahmanir rahim ko kuma kamar ta aka ce dubu saba'in ɗinta shi ma fida ne minan nari na za faɗi haila da kafa dubu saba'in fida ne minan nari ga gargara kanta kafa dubu saba'in ka ce da ayyuka ne akan yana ta shi kenan fida ne minan nari ba ka ba azaban Allah wannan na sha faɗi wanda wani ba Allah da ya ji wannan hadisin ya karanta ya makan shi sai daga baya da ya je wani ta'aziyya sai ga yaro na ta kuka na ta kuka wannan ba Allah ya je ta'aziyya an yi rasuwa sai cimma yaron ya ta kuka a cikin lafiya to sai wani wali ya zo shi kashi shi ne ai abin da sa na rake ke kuka nan uwan nashi ne ga ana mata azaba ana mata azaba ne shi ne sai azuce shi wannan ba Allah dai halalan dubu saba'in sai ce ya ubangiji ka shaida da na kan halalan kafa dubu saba'in ne da niyan kaina amma yanzu tun daga kuma akwai matsala to na ba wata nan matan ni na yana nawa daga baya yana faɗi a cikin ranar koyi su koyi ga shi an mata gafara ga shi na ganta aljanna ga shi an bata aljanna ko yaran shi ga faɗi masa kuma yaran su bai san magana ba sai faɗi wani magana shi ne kuma bai ƙara magana ba sai da kai lokacin magana shi kalmar shahada dubu saba'in idan mun ta jami'a sai dai godiya sai ta alhamdulillah in ka daure kana din cikon martaba ne karin daraja ne Allah ya ma ba samu da mun yi din wannan zaman ba kullun kana zikiri kana samun halala a kullun kafa 300 a kullun lazumin safi na yamma da na wazifa 300 kwana goma kana da nawa kwana goma nawa kenan dubu uku wata ɗaya fa kwana talatin dubu tara to dubu tara karkanin kaso goma wata goma kana dubu casa'in kenan a shekara fa kana da dubu ɗari da yan sayan da don dubu sha takwas inda kana wazifa ba ka sakaci ba ka lalaci kana lazim safa da yamma kana wazifa kullum kullum to kamun shekara ka haɗa adadin haka wata dubu saba'in ɗin ta balle ka kasan shekara ɗaya kana wazifa ka san shekara biyu shekara biyar shekara goma ai ka ce zai da maka ce to balle kuma gashi musu yau ɗaya ɗari ma han ma zama da jiki ma lazim ma da wazifa na ganin kamar ba maji da kake ibada sosai ba in ba in baka samu dama ka zo na kuma kai wani ibada na musamman ba sai kamar baka man kai kamar wani ragon maza ne sosai kai sai ka samu dama kana zama akalla ko da awa ɗaya ne a kullum ko da awa ko fiye da haka haka ita ma karanta bismillahir rahmanir rahim kafa 800 kuma ta da ne minan nari Allah azza wa jalla yake mana sallama alaihi da miraji duk wanda ya zo mana lahira a takaddun shi in an tafi akwai bisan kafa da takwas tun yau kashe dama yan tashi duk wanda ka ce bismillah ce bismillahir rahmanir rahim kafa da takwas Allah kashe dama yan tashi kafa da takwas to shi ake mishi karantawa in kana da uban ka ya rasu mahaifinka ne mahaifiya ne ko wani ɗanka ne ko wani da kake fuskanta a bacci wanda ya rasu ita gamta kafa ɗari takwas bismillah alhamdu da daren jama'a sai alkai ladan zuwa gare shi wala kuma mun shiga halin da ke ciki to za a ga shi kuma su kawo hali a cikin kawo kamar bismillahir rahmanir rahim duk wannan muna ƙara faɗaɗa bayanan bismillah ne saboda mun riga mun wadatu mun gamsu da cewa duk mai zuwa makaranta ya san fasara bismillah bismillah da sunan Allah fara karatu arrahmani kyauta a duniya ya ba mu'minai ya ba ya ba su ya ba kafirai arhim ya ji mun alahira kuma duk mai zaukar ta wannan fasara to kara buɗa da fardawa to kara san darajar bismillah ne mm ga gwada asrarin da kasu halala nan gila dubba san su ba wasu mm amma ka san an tuna maka bismillahir rahmanir rahim kuma a cikin bismillah din nan a cikin akwai akwai shiri mai girma fa Allahu ar-Rahman ar-Rahim ko bismi Allah zan fara karatun nan wurin fara ci abincin nan ci abincin nan bismillahir rahmanir rahim bismillah Allah mun za mu kan zaka zana ne bismillahir rahmanir rahim zaka miƙe ne bismillahir rahmanir rahim zan miƙe da sunan Allah zan zauna da sunan Allah zan ci abinci da sunan Allah mana idan na abakan sunan Allah din nan to kuma a sanar da gaske kuma da suna da yawa fa Allahu ar-Rahman misali ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allah na roƙe sa bisirri Muhammadin shine bisirri Muhammadin bi bi sin sirri ne Muhammadin bisirri Muhammadin dan alfar masallan sallama Allah ka biya mu bukatu na kenan inda ni ma ne Allah ka ba mu kun tsoron shi Allah ka kiyaye mu kenan shine bismillahir rahmanir rahim hatta a wajen arfai da ita suke bayani da ita suke suke bacin da ita kuma suke kafa hujjojin su wanda duk ya samu martaba mai girma ya samu daraja mai ƙarfi zai samu tauhidi mai ƙarfi in ya samu halara guda biyar cikon zango kenan gaba ɗaya kamun annabin ya zo halara gaba ɗaya guda ɗaya suke samu la ilaha illallah zaman annabi adam har zaman annabi isa halara ɗaya ake ba sa halara zatin Allah ko sun tarbiyya ko sun jahalwa ko guna ko sa sabar ka haji halara ɗaya suke samu halara zatin Allah ba a samu halara na biyu ba sai zo annabin mu sallama sallama shine halara na biyu kenan halara kuma shine qutbul makatum kamar zaura masu malana kamar tijjani da lanu na hudu shi ne goku barham na biyar kuma shi ne shehun da ya sare da shi ibrahim wanda kuma shi ne jagoranka misali shi ibrahim da sabbai da yawa da dole ke shi ne jagoranka ta hannun shi ne halanka na biyar kenan kai a wajenka misali ka sare da shi ibrahim sai da baka da ta hannun imam ali sisa ne ko ta hannun shi hasan tim ne ko ta hannun shi abubakar hasan sota ne ko ta hannun shi abubakar atiku sanka ne ko ta hannun shehu ibrahim sadadu jaf ne ko ta hannun shehu dar rubutu ne ko ta hannun shehu abdul fatah ne radal anhu ko ta hannun shehu ibrahim sale al husaini ko ta hannun shehu mahmud jibril radal anhu da duk dai sabon shehu ibrahim to shine na da nake kenan kai shine halaran kaf he ye alfat halara biyar he min an san qab halara biyar kenan halaran farko wanda samu su shi halaran qab halaran fat halaran nun a wasu kuma sama halara biyu shi ne wasu zamanin maki da sallama yana ɗahe ko yasin ɗaha yasin rana biyu kenan sun samu kushin aliblamim ko aliblam ra ko ɗasinim halara uku kenan zuwa shi wata jami'a da zalam halara uku kenan aliblamim aliblam mim kaga uku ko aliblam ra ko ɗasin mim ana uku kenan ko na hudu alif lam mim ra ko alif lam mim fa ana hudu kenan wani sun samu sun sun kuma su barham na jadon ko sun zama karfi kenan sun ne kaf he yi ayin sat he mim ayin sun kaf ala rabiyar kenan to gaba ɗaya kamalan ma'arfa kenan ta cika in ka samu rabiya sabu karshe kenan sai dai halifofi kawai amma rana ta cika yin tauhidi sallah azumi zakka haji sunan subahi a zahar al'asar magriba isha'i shi ne alamomi guda biyar wanda ana ganin mutum da su ake gane shi idanun ka biyu hanci biyu baki guda ɗaya don nan sai gano ko ba shi ne halaran bismillahir rahmanir rahim alif din nan na farkon ba alif ayar alƙalamin ɗaya kenan na saman ba ɗin nan to ba kuma fa alƙalamin biyu ne alƙalamin biyu kenan sun fa nawa ne sun ashabi eh tarihu to kashi da sufulan guda biyun duka eh zara na uku kenan mim nawa ne kashi da sufulan to hakuri na allahu nawa ne to an ya kasu kenan ana rabiyar kenan ya kasu kenan ya kasu kasu sai dai maimaitawa a abu na sai dai maimaitawa alamun allahu ɗin nan ai alamun farko na wajen kan ba ɗin nan alamun na talatin uku ne sau goma ba talatin sai biyar gila ga siyasa a fara karami ta ai hudu ne sau biyu ta ba takwas goma gila ga siyasa akwai luwara na wani hamsin ta ai biyar ne sau goma gila ga siyasa akwai ya goma ko to ta ai biyar ne sau biyu haka zo na siyasa na ragu da biyar kenan بسم الله الرحمن الرحيم yace wa sallallahu Allah kai salati ko kace Allahumma salli wa sallim Allah kai salati kai aminci dai shine wa sallallahu Allah kai salati ko sai kuma Allahumma salli wa sallim Allah kai salati ko salati Allah wa sallallahu shine suka kama mafi yawanci annal lifazan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ko da kuma sai zo Allahumma salli wa sallim kama a Jafara ko kama san fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da nace Allahumma salli wa sallim to me ma'anar salati din wasu malamai suna ta salati da Allah ke yi rahama ne wasu ce gafara ne wasu ce ƙarin daraja ne wasu ce kaza ne amma shi shehun mu gaba daya wadubul makatum umar zawal mahatum mulana shamar tijjani da anhu ya ce kawai a bar mu Allah sannan shi kawai tunda ya ce kawai mi salati zai mana salati ya mu ya zama irin namu da zamu shi da zama irin wanda zai mana ba kun bar shi kawai babu wanda zai so sai shi kadai ko tunda shi ne bai bayani ya ce shi ya ce rahaman ba ya ce ga ba ubuje ne ya ce gafaran ba ba shi ne sai darajan ba malamai ne ko ya kafa fahimtar shi to shi ne bai faɗa ba tabbashi a matsayin ko ba sai ko sai shi kadai ko a shi da ne faɗa wannan littafi ya sa da tarida sai ya kwata da farida dan gane bayanin salati kurin don Allah sanin shi kawai kace ba wani sakin salatin Allah ke yi sai shi kadai wanda wanda ba sai mun ga mun kala kala kala kala haka Allahu sallallahu alaihi wasallam ko ko ka ta fari magulika ko jawhara ko salatul kulli ko salatul mariya ko ibrahimiya ga sanan dai kala kala barjak wanda ka sama wanda ka ce mu mu yi muna ce wanda shi ce in mun yi zai mana inda bai mana bayani ba da za ta ba ba ba da mu sani da Allah ya ce ya ayyuhal musulmuna sallimu taslima sai sami shi sallah menene me salatin zamu sai sai ku ce Allah musallala kaza kaza dai shine Allah ta shiga gaya mana ga yanda ake salatin inda mu zamu amma shi nashi ubangijin bai gaya mana shi ga yanda shi yake nufi ba to a ga cikin salati gaba ɗaya kai ce to wanda Allah ke mana ka bar shi kawai a matsayin bawon sani ko sai Allah ka da lahar kawai ka gani kawai kawai tunda ba Allah ne sai ga irin sigan ba ba kuma annabin sai ga irin sigan ba ta ni kuma malamai suke sawo rahama ne gafara ne jin kai ne daukaka ne menene sai Allah dai bai faɗa ba kuma dai bai faɗa ba da annabi sai sai sai sai sai mutuka a shiru kawai aka zalata Allah kawai kare da zai maka muka samu ya take ba kuma la yasala ma yafal ko misalun shine wa sallallahu annabi littafinka Allah kai salati ko Allah musul sallam Allah ka Allah ka tsira ka Allah ka tsira ka aminci ala sayyidina Muhammadin da shugaban mu wannan katin da zan go biyar ne a tsara muka Allah sai ka lura da kyau mun yi taliqin basmala ne to wa sallallahu da muka bayyana kan salatin nan ka da kawai Allah na yi amma ba wanda san kaifiyanta ba wanda ya san hakikan daga ba da sai Allah azza jalla in ji shi mu shi tijani da Allah a daidai wannan bayani na da farida kan kan da farida wajen wasallallahu sai zango na biyu ala sayyidina da na uku muhammadin na hudu wa ala alihi na biyar wa sahabi sai zango biyar kenan gara makallahu da mu sallallahu an take dama bayani ko a take sai sai mu je zango na biyu ala sayyidina da shugabanmu akwai masu cewa ka ake sayyidina sai Allah musallala muhammad wa ala ali muhammad eh to ba zai ba kuma a zan suna amfani da wani zango ne da annabi faɗa da wani wasu kabilu suka zo suka bi kawo ziyara su tare sallallahu an ta sayyidina kai shugaban mu sai sai a sayyidu Allah ta'ala shugaba shi Allah ta'ala sai shi suke kafa hujja Allah shine sayyidu ba ga mu kuma sai mu kowa sayyidu sai Allah ko mm alamin kalmar nan sayyidu kuwa ana ga kusan mutane goma tana ana ga jinsi jinsi guda goma na farko wannan hadisin yani sai a sayid huwa Allah ta'ala a sayid Allah ta'ala lokacin bani amir suna su kawo ziyara wajen sallama sai suka ce ya rasu an ta sayidina kai da shugabanmu ya ce wa sayid Allah ta baraka wa ta'ala da farko kenan na biyu fa da abin da shi gama Allah wanda wanda ka ce Allah shine Allah ko amma rahmanu fa shine rahmanu rahim ma nabi mu rahmatul alamin shi ma annabi mu rahim ma da sunan gaba da guda 100 ba daya inda Allah din nan ba na shi kowanne sunan annabi ne kowanne sunan annabi ne Allah shine rahman kuma Allah shine Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah shine rahim rahim kuma yace mana shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim to da dai a daga suna nan suna nan guda ɗari ba ɗaya duka suna annabi ne sallallahu sallama an gane kaga anan kenan an ga Allah ubangiji a sayyidu kuma da shi ma shi ma a sayyidu kenan shi ma annabi mu insha Allah sai sayyidu saboda menene Allah da kake ma ya kira annabi Allah annabi haya da sayyidu wa sayyidan wa hasura wa sayyidan wa hasura a duk an ba annabi an ba an ba annabi haya sayyidu balle annabi mu kenan wa sayyidan wa hasura sargace sayyid za a iya Allah azza jalla ya sayyidina ya maulana ya khaliquna duk ya gam Allah shi masu annabi mun da ake mishi ya rasuluna ya sayyidina sallallahu ala sayyidina muhammadin mai zuwar kalmar sayyid din ana gam Allah a ce ya sayyidina ya rabbana ya khaliquna duk za a iya faɗi mun da gam annabi sallama sai misali ko ya nabiyullahi ko ya nabiyuna ya rasuluna ya sayyidina za a iya faɗi mun da Allah mu salla ala sayyidina muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci an taɓa wani taro a Kano lamunin wani gwamna ne a cikin gwamnan fara hula a gashi ba wajen maulidi ana yi da ran a jakara na Kano shi ne sai gwamnan ya miƙe a lokacin kuma a cikin taron a cikin manyan baƙin ido namu ya ce shi wani na rabin yaro kalan mai hausawa kano to sai gwamna ya nike ce an ba mashi an ba shi magana ce allahumma salli ala muhammad shi wani harabin na kujira ce ce sayidina ce sayidina ce sayidina ta sayidina ta sayidina aka ɗauka bara allahu akbar allahu akbar dole da ya ce afuwa ta allahumma salli ala sayyidina muhammadin da annabi mubarak wasu shi Allah ta'ala Muhammad ana ce la tad'alu du'a rasul da rakun ka du'a ba'dukum ba'da ka dauki annabi da irin sun rubuta kiran juna ku da shi kai wani ya wani kai wani eh kawai warai kuwa ka ta Allah ta'ala Muhammad kawai amma ka dan uwanka wani wani ka ko ko eh ai ko ko kiran masa da kani kai wani ba gani amma maka da mutum yayan ka ne an sai kaiwa na ba kaiwa ne eh ko wanka ko kai ka da mu wanka ne kana ji ba ba sai kaiwa na ba kaiwa ne mhm ko da ka ce kai ne ma an maka din kaga alamu kasance ne ma ko an maka din an maka kai da hainiki kai din da hainiki a ga kasance ne ma amma duk girmawa ba da mutum Allah sallallahu Muhammad kawai insha Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin to sayyid dan ana ga Allah sayyidu ana ga annabawa sayyidu kuma da wa sayyidan wa hasura mhm daga hadida sai ku farida shafi shafi na shafi guda goma ne mun samu ubangiji ko haka nan wanda ya mallaki baiwa ko ya mallaki bawa na gani wanda ya mallaka da sunan shi sayyidu wanda ya mallaka da shi ne sayyidu an su shin maulan a ala wani mallaki bawa ko wani mallaki baiwa ko wani mallaki baye musa mun Allah musa nan musa nan salama musa mun kuma wani mallaki baiwa ko an ce sayyidi kuma annabin mu kan sa shi sayyidi ne ta ana sayyidu walad adama sai mun kiyamati wala fahara ko an harbaci shi da salama ana sayyidu wala darama kuma kiyamati wala fahara da sannan wanda kuma ya zamanto mutum ne madaukaki kamar sharifi ga sunan dai kurin a sayyid yutsalaqu ala rabbi wal maliki wa sharif da sharifi digan ma'aiki ya ɗauki daga kasa mutum shi ya sayidi ya sayidi ya shugabana haka nan wal fadil ko wani mai alfarma a cikin manya-manyan shehunai ko cikin manya-manyan waliyai ko wasu su kasa da mutum sayid ya sayidina ko ya sayidi iman alafta wal karim ko mutum mai kuɗi ko mai kyauta shi ma sayidin ne sai da ƙaumi hadimuhum wal halim da mutum mai haƙuri ko an mishi wani ne ba zai kushi ba ba zai zagi ba zai rama ba mai haƙuri shi ma shi an shi sayidin ya sayidi wal muhammil azan nasi wal muhammilu wal mutahammilu aza qaumihi da wanda ka ɗauke nauyin damuwa na jama'ar shi komin zagi komin suka sun shi da babu a gida yana nan da yana yana halin girma ko anguwa ne yana nan yana halin girma to shi ma sayyidi ne ya sayyidi ko ya sayyidina wa zauji haka nan miji wajen matan shi shi ma sayyidi ne wani ba sayyidi ne kuma nasa qur'ani nasa qur'ani ne wa alfaya sayyidaha ladal bas alfa ya sayi da ha ladalbab da zaliha da yusuf sai suka samu mai gida da da bakin kofar shi kuma ya dawo wazirin gari ko da ta biyo shi nan da take so mai abin da zo ta biyo shi ana suka haɗe wajen kofar gida alfa ya sayi da ha ladalbab a gani sa lafi sayi da ha wani shugabanta mijinta suna miji sai da ne ta samu mutaka ta samu dan sun mijinta ya sai bi gugu ya sai da na Qur'ani ne kuma warra'i da shugaban kasa a kasa gaba daya sayyidin ne ko gwamna a kasa sayyidin ne ko sarki sayyidin ne ko hakiman shi ko wani inda ke hakimci shi ma sayyidin ne wani muqaddam da wanda ke gabatar da shi babba na anguwa gaba daya wanda fi kowa shekaru a anguwa ana ganin da anguwa maɗa ba mai shekaru kamar shi kuma sai din ne to kaji guda goma na farko akan Allah azza wa jalla to na biyu akan annabi sallama na ku akan bawa da wanda mallake shi akan sharifi hudu na biyar manyan shehunai waliyai mutanen kirki na shida shine mai kuɗi mai karamci na bakwai mai haƙuri na takwas mai ɗauke nauyin mutanen garin shi ko gidan shi na tara miji na goma shugaban jama'a na sha ɗaya jagora a gari a wajen shekaru a wajen shekaru a ce a wani da an wannan ba mai shekaru kamar shi kuma duk sayidin ne to ka ba jagoran garin ku sayidin ka ba gwamna sayidin ka ba shugaban ƙasa sayidin ka miji a wajen matar sayidin shehi sayyidin annabi haya sayyidin amma annabi shi ba sayyidin ba eh to su ga sunan guda goma ya kuma waƙe su shi mai farida na farko ce arrabbi wal maliki wal sharif wal fadil wal karim wal halim wal mutamil ala qawmihi wal zawj wal ra'is wal muqaddam wa inda al arabi لفظة سيد لعشرة أشخاص بنقل مسدد لرب ليجن وزوج نوى أو رئيس مقدم شريف كريم فاضل ذي تودد ذي تودد وانا كفاش كذاك حليم حاكم زي متعامل أذاك أمه إذ غيرهم لم يسودوا وغيرهم lam ya sudu wani wani guda wannan zai zama shugaba wani guda wannan zai zama shugaba gani kalmar sai kenan ana gama wajen mutum goma duk da annabi mu haka sha ɗaya kenan to saboda haka shi da kuma annabi sai din in ma ga kamar an kure ne bai ba ma kure ba tun daga Allah ya ce ma miji sayyidin guda nasul alqur'ani wa alfa ya sayyida hanadal bab wa alfa ya sayyida hanadal bab daga annabi haya sayyidin wa sayyidan wa hasura wa nabiyya min salihin mhm shine zango na biyu fiɗa kenan yi mazarati kalmar sayyida na ga mutane guda goma na sha ɗaya duk da annabi wannan fiɗa ne lacca ana faɗaɗawa buɗawa in da baya da daga dan wani karatu a kawai nasi daya annabi ya ce asayid Allah zai gansa ko suna Allah ma ya ce annabi haya wa sayidan wa hasura shi kuma kenan zaka ce eh kuma kuma la sai mizin zaliha sayidin alfa ya sayida hanan al bab shi kuma me zaka ce eh hatta rabu ma kan zo ba sunan Allah ba ai mashhuri sunan Allah ne ko amma kan zo wajen magana sunan sarki ko mai gida annabi yusuf a jail da yace uzkurni inda rabbika mutumin nan da ya fi zan barki guda biyu fasara aka ce dai kai za a yanka ka dai kai kuma za ka tsallake zan kuma akan akin ka ko zai fita yake uzkurni inda rabbika ka ba da labarin wajen mai gidanka uzkurni inda rabbika ka ba da labari na a wajen mai gidanka sarki kenan ka ce akwai wani ba Allah ya zubi na nasan gidan yara su zalunci kurni inda rabbika surutu yusufa shine wa sallallahu ala sayyidina sai muhammadin shine zango na uku muhammadin ya harfan nan guda hudu shugaban mu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ka duba wannan tafin da ake ce ma da farida sarhi ibn farida tafin sha uku zai gaya maka an shi dara na uku sai suka fa'idatan an samu na fa'ida sosai fa'ida ne zakara ba tuhum anna marra aishin salama salama haisu ma kana duk wanda ya sunu sunan salama ko a ina ya gani a rubuce a takarda ne a littafi ne a wani shafi ne sun azuki sunan nan ya rafa kudin nan muhammadu sallallahu faɗa balahu sai sun banci sunan ya sa suna bakin ya zace jini to amfanin shi amman Allah fammahu min al ahad zakati zalama Allah zai kiyaye bakinka daga dukkan ciwuka da cutuka na baki gaba daya duk wani ciwon baki ciwon haƙora ciwon hasi ciwon dafashi ciwon bugu Allah zai kiyaye baki daga wannan in ma kana cikin matsalan ciwon bakin ne ko warin baki ne ko ciwon haƙora ne ko dafashi ne ko wani waje ne an dina baki ne kake haka Allah zai baka lafiya wanda kuke haka dama duk bai da lalura ba kito Allah yake shara bada ba zai ba aga shi maganin ciwon baki ne gaba daya da haƙura wannan sunan da harfan nan guda hudu Muhammadu sallallahu alaihi haka na mana da cikin asalan da ke maganin ciwon baki ke irin wannan yake hana ciwon baki su zo kwaikwayon mai kiran sallah ana kiran sallah kai kai kiran sallah ana kiran sallah nan to kuma yana kuma daga kafe ne ciwon na ciwon baki gaba daya muna kan sunan Muhammad sallama yace an hikato labarin wani mutum a cikin bani Isra'ila ya san mutum ne mai yawan banna mai yawan zanubai da ka da ya mutu sai ka dauke shi ka jefa shi a juji to da yawan saban shi ba ma a bukatan ma a yi shi wanka ko mutum sallah to da san ko mugu mutum ne kawai zamanin zamani na na annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Musa Allah azza jalla sai turo malaika ta ga annabi Musa ya annabi Musa ka dauki wannan mutumin da kanka ya mishi wanka ka sai la gaban da kudin ka ka sa mishi ka mishi sallah kuma ka binne bayan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki shi din ya mishi ya mishi wankan ya sa shi alkafanin a mishi sallah an binne shi da ya dawo sai ce ubangiji wannan ba mu kake tunne mai yawan banna amma dukkan mutanen bani mutanen bani Isra'ila suna gudun ma zo da sallar shi gudun garkan ma za samu sabo ne ma kan ba samu zulubi ne ga sallar nashi sun yi saboda zulban nashi sun yawa sun ɓaci amma ga shi abin ka ce ni da kai na amshi wanka mishi likafa da isa mishi sallah ya abin wani aiki ne ya sa wani da haka sai Allah azza wa jalla sai turo malaika Jibril alayhi salam da ga manzon Musa alayhi salam ya nabiyullahi ta sani wannan ba mai yau sabo duk sabo na kusa ne na yi yayi kuma haka yake amma ta bai abin so daya da shi ne su gafara sai sai wani aiki ne yi Allah ya ubangiji shi su gafara sai sai wata rana ne ya zo yana buɗe littafin at-taura sai ga sunan masoyi na annabi Muhammad sallama daga sunan nafi shine sai ibnu kafir sai kumbanci daidai wannan sunan ya mishi salati yace yace ina kuma haka ce da sunan Muhammad sai ce da sallallahu alaihi wasallam yace to da wannan ake da su daya da shi ne shiga fara da shi ne shiga fara Muhammad Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga mun san fa'ida guda biyu kenan na farko gashi ka sumbanta din baka salati ba yana maganin ciwon baki na biyu kuma ka sumbanta kai salatin ya maganin ciwon bakin kuma ya maka maganin shiga jahannama don ma gafaran baka aljanna yaya eh sai ka ko sallah ma bayi ba mai ibadin gaba daya hamma su kansu bani isra'ila har su hawa kansu su san wannan ya dake su haka san bani isra'ila ba wajen wajen girgai ba su da ke an kawo su a dukkan ma'aida ba su ce sun gaji kawai sun kuma mutum kullum mutum na bane ko yana yana yana huta ko ya rika ce sha ibada ya bacci kawai ba wani motsa jiki ya ban jirga a daina daina samu su wannan a ba su dama su je su noma su noma doya da dankali da tafannuwa da gwaza da albasa to har su hawa sun su kuma su kuma ya dama su ya ce suna ganin cikin ba ba ma rama ba ma wani sanar da na shi ba amma ana tunda kuɗi ya taɓa sumbata suna salama ya salata ya gare shi ko ce ya mishi gafara don harida yana kusa da farida shafi na sha uku na da kan suna salama yace hadisi ya zo an salama ya ce in tashi kiyama ta zo al'azu jalla zai ce wasu mutane biyu su miƙe su suka miƙe Allah ce na rutsi da girman zati na ni alƙawari ba zan azaba ba ga take mai sunan Muhammadu ko Ahmadu duk sunan Muhammadu za su je aljanna sunan Ahmad za su je aljanna shi ce warada wa warada inna Allah yuqifu abdaini bayna yadayhi wa yaqulu lahumu in talqa ila aljannati fa inni alaytu ala nafsi alla u'azibu bin nari ma ismuhu Muhammad wa Ahmad ikraman lin nabi sallama al musamma bihima fi samai wal ardi yace saboda karama saboda karama da da girma da sallama shi da alƙawari na rantsi da zati na ba zan iya zama ga dukkan wanda ya zama to sunan shi Muhammadu ko Ahmadu mm wa sallallahu ala sayyidina Muhammad mm wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ajiyan an ya ƙara da cewa wa anna man wulida lahu mawludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarakan bi ismihi kana huwa wa mauluduhu fil jannati annabi ce duk wanda aka san abin haihuwa su da namiji ne ya sa mishi suna na Muhammad saboda san da yake man ko saboda neman tabaraki na ya rade an annabi ce to shi uban da dan duk an ba su aljanna da uban da an ba su aljanna za su ji aljanna da yana daga cikin soyayya ƙarfi kana samu ɗanka san suna Muhammad samun suna Muhammad da kan gaba. Mutum sai ai an sa suna Muhammadu an ce ba a zagi sai da zai samu lakabi to to nake to na je in ga sama dan kuma Yakubu an ce an sa zagi Yakubu ne. Masu alaka suna Isa ko ko Zulkarnaini an ce ka zagi Zulkarnaini ne? Eh ina kace ina ga an ce ka zagi sunan musulmi. Dole ne an ce ka zagi shi adam imanin musulmi ma ta guma ka ma sai kan muraje su kan muraje ka farka mai goma ta wala ta wala ta kubbul ladina tuna min duni go fa yasbullah adwam mm ka gani aka tsakar muraje goma kan kafare kada su kuma su wuce saboda hausa ta su sanan Allah ka kuma su za ta ji Allah namu a shiga kadan an ce goma kan ma kan muraje su to sa sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina da muhimmanci sosai sosai sa mu daga sunan Muhammad gani kuma ji annabi man wulida lahu mawludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabaraka bi ismi kana huwa mawludu fil jannati ga da hadisi na biyu kenan na farko Allah da kace ce duk wanda sa sunan Muhammad za ta zumi kiran kiyama kowa ya ji aljanna kawai da Muhammad da Ahmadu annabi ga hadisi na kuma annabi ce wa anna man wulida lahu salasatun min al-awladi wala mu sami ahaduhum muhammadan faqad zafani alaji duk wanda aka shafa yayi a uku ya fi dana ne bisa su muhammadu ba ya samu na biyu bisa su muhammadu ba ya samu ɗaukar san muhammadu ba sai wani mutum misali kamar ka ce iya mun wauta kamar ka ce ya raina ni ko ya bakanta min raina da ƙar jafani ya yi min jafai kamar ka ce ya walaƙanta ni kana da kana da annabin naka amma ka samu ɗana ne bisa su muhammadu ba ka samu na biyu ba samu Muhammadu ba na goma samu sai kuma ka mace ne kamar kare na wannan mutum ya raina ne ya mun jafa ya mun wata ya walakanta ne ya kaskanta ne ka kana mafi yin amma kuma ka ka sa suna na kuma hmm hmm kada ka sawa ina da amfani sosai sosai annabi sallama yace fa idza sammaytumuhum fa idza sammaytumuhum muhammadan in ku dan ku saba ayan ku suna muhammadu fa birrum to ku dinga sa alheri ku dinga kyauta musu ina muhammadu zo ya ba shi wannan ka nuna kana son shi sosai a cikin a cikin mutanen gidan naka a cikin ayan naka gane kana son shi gane ka fita shi sun annabi kake da shi sun annabi muhammadu sun annabi sun muhammadu sun annabi muhammadu fadruhum ku dinga musu alhairi kada ku sunan muhammadu ku dinga musu alhairi fadruhum kuma akrimuhum ku karama su kuna girma su annabi ce fa inni as'alu kulli muhammadin domin zan yi ce ku ga dukkan sunan muhammadu annabi sai su zai mu kowa shi ma da annabi da wani shi aljanna annabi ya kana hadisi ne ba annabi an bi kana cewa wa innal baita idza kana fihi muhammadun yace annabi sai in a gida aka samu musulman muhammadu ittasa bi ahlihi Allah ce an sallace Allah zai jalsa alhairai ga mutanen gida wa kasur hairuhu alhairai zai tsara yawa a gida wa innahu ma dar ahadukum an yakun baitihi muhammadun aw ma madani aw muhammaduna annabi sai bare bare da bare sai da komai ba ga da aka samu Muhammadu ba ka samu Nabi samu Muhammadu kuma ka samu ka samu Muhammadu yace bare ne ya sabda anhu a cikin zaman jami'i sai shi da samu dubu ma dubu Muhammadu ya samu kage zan ka samu da samu Muhammadu ga shi jalabi na gida Allah ya karabu da maka kuma ga shi kuma dafa ina lafira za a kiyaye ka azaban wuta to annabi ya ce me suna Muhammadu sai zai aljanna muna ce ja'in nasu da wani ji aljanna ya ga zama jalibin aljanna ke ko ya zama jalibin aljanna sa suna muhammad kuma dafa yi shiga wuta sa mu danka suna muhammad kuma dafa yin talauci a duniya sa mu danka suna muhammad amma ana da an talauci in mutum ya sa wani suna muhammadu allah zai turo malaku guda saba'in allah zai turo malaku rama guda saba'in suna gadin gida sai an malaku sa na duk wani shirin shiga cikin gidan da masifa da bala'i da gobara duk ba su tashi a gidan da a gida kuma suna Muhammad kuma dan gidan zai je anguwa sai a bashi malaku guda bakwai raka shi sai je anguwa zuwa da dawowa dan gidan zai je zai je tafiya zai je wani nesan gari za a haɗa shi da malaku guda bakwai raka shi zuwa da dawowa da albarkatun sunan Muhammadu sallama aka ce wa ɗan ibrata tsalar lalata sallama wata mata ta zo ya rasulullah inni imratun la li waladin ni mata ne da ina haihu dan na bai zama mutu suna mutuwa suna yara fa qala sanabi ce iz ali lillahi alayki ki sanya mu Allah alƙawari ki ce kin aure in ki samu da an tusanniyahu muhammadan sai sunan muhammad fa'ala fa asha waladaha na gona ta fita alƙawari ga ubangiji ne alƙawari ne ka ba da namiji ya ubangiji ne muka alƙawari in dai ka ba da namiji sai sunan muhammad Allah kuma ba ta kuma na kuma tsawon rai kuma da gaji a shi masu wabi ma ya suna mutuwa sun sai an sarayu masu alƙawari da Allah Allah ka ban ɗanar jini sa sunan Muhammadu haka ma again annabi tsara da shi sun salama wa innahu idza tabayyana lana rajul hamlul marati idan mutum na da mata sai ya bayyana lamar ta samu ciki namiji ya gane cewa wasu ta masu sassan jiki bayan su alaɓar ha sai su hannun damar shafar nata wai ƙuri ce bismillahir rahmanir rahim ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah mu usami masu baɗin masu baɗin ha muhammadan Allah ka shaida abin da ke cikin nan na sa miki suna muhammadu Allah zan yi zakar Allah kai Allah kai da wani namiji ne fa innahu yuladu zakaran insha Allah ta'ala wanda haka za a ba shi da namiji gaji wanda ke da mata sai ka samu ciki ya ku sai da sai da sai sa hannu a kan cikin matan sai dafa ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah ka shaida dan da cikin nan na san na san suna Muhammadu Allah ka sa ya zama namiji ne shike nan kuma mm zai zo namiji ya kan shi kenan kuma jahannin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana gan kasan cikin wata ɗaya ne wata biyu ne wata uku ne ko da fa kawai in matan ka ne in kuma matan wanka ne ko ɗanka ne ko ƙanan ka ne kake sai kamar da kake da dafa take amma kuma mun neman haihuwa ne kamar a wajen ka ne kana harkar makaranta wani ya zo neman irin wannan bukatan ta ce ko ya ce bai haihuwa ne ko ko ɗan na wabi ne kada ka tsaya da da zaki gane sanya musu kawo sadaka kawo sadaka ko wani sirrin da za a yi za kawo kaza za a yi sai sai za a haɗa haɗe haka sai aka jira go ba ga kawai farko sanin wani kayan abu kaza haka sai jira go wani kaza a kawai za a yi sai sai kawai za a haɗa haɗe kuɗin ya zo kai sai ka sa abin da kake so sai ka je wajen gaje ka nemo shinkafa ko ruwan shi garin mo taliya garin mo indomi da kuma menene ka ke tunanin ka ba kai sai sai ba haɗa haɗe kuma fa dan ka sayan magi ita je ka lanzir yana ko gas da sauransu manja kayan miya ba haɗa haɗe ba ne a gani a wata shaka sayar ko baka saya maka kayan ƙarya kenan kawai ya siye sai kawai akwai kayan gida su ya kawai akwai kayan aiki za ya siye sai sai da kuka a yanka ga kudin da aka ce ne sai ko da kaza ne ko ragon kudin manya manya ne amma can ne ya danganta da ne ne karfin da wajen naka albarkacin annabi muhammadu sallallahu sallama na gani to ana sa ma yaro suna muhammadu ko kai tsaye ahmadu ko mahamudin ko ko hamidin ko mustafa ko murtala ko muntaka mustafa murtala muntaka sai ya samu ɗan miji haka bai mace ko sai da wasu matan nashi ka ce bismillahir rahmanir rahim Allah ka shaida dan da ke cikin nan na san suna Muhammadu Allah Allah ka sai zuwa miji Allah ka sai zuwa miji Allah ka sai zuwa miji mun ta gango ne ne zo in ce maka na ga mishi addu'a ko kuma ta ji ba ta yi wa ko ta zo ta ga ta mata addu'a ba ta haihuwa ko ko tana haihuwa ya'yan suna mutuwa da zai ga ba sai da ta ji kaza ba inda ba na kusa da kai da sosai sosai ba kamar kamar yanka ko yanka ko kanuwanka ko da kuma wata makusanciyanka sannan suka ba su saboda Allah magana kan makaranta wani yazo zai ce to kawo sadaka akwai wani sirri mai karfi billahi la ilaha illa huwa inna ka ana da shiwa mun ba ka fara annabi ya lamana haka da wannan matan aka dai shekaru sai ta zo ta ce Abdullah ga ƴaƴan na ma na zo dokan nan me me me wabi ƴaƴan da kuma ta ce yanzu ne kuma ta ta ce da mutum cikin zubewa yake da shi maki alƙawari in ta zama lafiya ta sunan sunana Muhammadu sai mata matan ta ce yanzu an samu ciki ni kuma zubewa yake da shi alƙawari kin samu cikin zaki samu sunana Muhammadu shi alƙawari da bayan dan shekaru biyu haka zuwa uku sai da sun dawo da yaya kuma tare da su duka sai zuwa da yaya biyu a shekara uku sai sai na amur da dan haɗa ya rasulullah wannan lamanin ku kai ma ko ku har da mu sai ya ne yake nayi musu lamanin su su biyun kuma dukan ku nayi muku daga nan hatta kiyama kuma duk wanda ya haka su mallan zai mishi haka to da ana wannan sirrin sosai ko sanadiyar wannan mun shayi mun shayi mun sha gwada an fa an sha ba mutane an sha zuwa mun godiya an sha zuwa mun godiya an sha zuwa mun godiya ba ɗaya ba biyu ba da nesa da kusa garuruwa da jihohi a kan wani sanin safi na muhammadin an haihu an haihu masu adadi ban yi kenan kuma kuma ana fanda wani sirri shi ma na kyallon wazifa shi ma matan ba ta haihuwa kuma akan ji kyallon wazifa sai awon ke kudin a jika ba sabulu ba kuma ya jika ko haka aka ba ta sharuwa na rai kwa ita ma ana samun haihuwa haihuwan bai zuwa ne mana ba haihuwan ne ko suna wajin ne ko ko cikin na biyu zama duk dai ba haihu kyallon wazifa saboda zuwan da annabi da yi da sabon nan nashi da shin tijjani a wasu wannan alkawar da suke yi kan an gaji har na kafa bakwai haka nan kuma ana zika tasbi wanda ke lazumi da shi da wazifa da jirin jama'a akan riga a ruwa haka shi ma sai ka cire naka sai ka ba mai mahaihuwa ma'ana haihuwa ko mara lafiya sosai kuwa sannan kuma akan yi alƙawari ko da cikin wasu manyan bayan Allah ne ba sai lalle annabin da kashi kudin misali a cikin ahalar bai kashi manyan manyan sabon nan nashi kamar sai na Hamza wani wani ya je ziyara shi a Uhud ya ce assalamu alaikum ya shugaban shahidai na Uhud na zo na da shi saboda Allah amma bukata ta dame ni shine ban da haihuwa ban da ƴaƴa kuma gashi na fara shekaru kuma ba na so mutu ban da magaji ya je ziyara gida har ya dawo gida ya Allah ka ban ɗa namiji dan amsa sai na Hamza Allah sai ya dauka alƙawari in har ka bar ɗan namiji dan zo farko na Hamza kike nan ko ya dawo gida shi ma manta ma ko Allah kawai masu ko ko take samu ciki kuma alhamin kuwa sun dade ba haihun ba ko cikin mare samu to cikin da ya kai haihuwan iko Allah ranar haihuwan da ya tafi sai zo ta haihu a ɗan namijin shi ma ya manta ya tarɗa wurin a Uhudu a garin Madina ya manta maki alƙawarin ana ta ana sumunna ana sumunna ana sumunna alhamdulillah sai mutum ta sauka Allah raya Allah raya shi ma na tani mata wani zai samu shi ya manta da alƙawarin kawai jama'a an dan watsi a masa kawai gida na huta ibn Uhuwa bin sanda ne dogara haka a ba shi alƙawari irin irin goran nan kamar irin almajira nan haka kina dogara sanda haka kuce salamu alaikum ta mulki salam ka gane duk wani ce ban gane ka ba ka ce ba kai ne ka je aikin hajji ba shekara kaza ba ran san yace kwarai kuwa ba haka je Uhud kai ziyara ba yace kwarai kuwa kai an kama ta kama Allah tsori ka ce ba da namiji zaka sunan Hamza yace kwarai kuwa wallahi na mata mai zana tana na manta na mai zana tana sai ka nazo da mutuna maka ne ba Allah ne ba abin da fara zuciya na ne ba wani sanin Allah da Allah sai ne ba ga mu kowa ba da Allah ka tayi da Allah wani ne kai sai ni ne Hamza Aigwa. Kare. Kudan yi alkawarin in bai sa sunan baka sai ta kuma sai mutu. Idan kai ma Allah alkawari za ka samu ɗanka sunan Muhammad ko sunan wani wali ko wani sunan wani sahabi ko wani annabi in ya baka da to ka canza. Ka sa sunan ne kawai. Kana canza to zai mutu ko suna ba za a yi ba. Kada Allah ce wa auku bil ahadi. Al-ahada kana to da aka tausayi a cikin alƙawari na haihu wa sallallahu ala sayyidina muhammad amma ana anguwa an taɓa wani abin ban mamaki na anguwan ne ma kuma a wannan zamanin ne ma wannan zamanin ne ma wani yaro nan ta wajen uwan shi dan mu ne ta wajen uban shi kanin mu ne Suleiman dan nan wajen malam Kabiru girma shi da maloli Suleiman Suleiman na zanen ma zanen ana ruwa ya fashe yana ta haihuwa shi ma ‘ya'yan suna mutuwa ne shi kuma sai zo don hajja iya na mu hajja iya kakan su ma na wani shauƙi ko ma sai su ta ne bbc to tun aka ta tadare shi ya manta shi kuma ya ce to shi da ‘ya'yan shi ba sa zama sai ta shi kai mun alƙawari in ka samu na mace za ka samu suna na sa'adatu ya ce na mace alƙawari yanzu ya manta da ya dawo da ya hawa da kuma sai su mutu kuma da hawa sai su mutu sun fi biyar ko shida suna mutuwa sai na ƙarshen nan Allah sa ku kowa sai tana kawai eh a kawo na kisa suna suna sa'adatu da kawo na suna kin ce wallahi ka ji inda kuke da hajiya baba iya da ka saka daga duka dinga wahashin mu dai ka ce a tafi ka da ga alƙawarin da kai ma Allah wali ya ce bai Allah dai ne ka rufe daga naka ka ɗari wani gidan so za ka aka yi wannan zata na wannan yare kan zata da kai ana bi wani bi wata haihuwar ba shekara ɗaya ba yanzu haihuwar ne da kai bi ma kai da ƙarfi shekara ba hakin ana ana tawassuli da musallama an kusa da makusantan shi sai na hamza sai na abubakar ko da makamantansu سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي شريفين هذا مشهد الثاني هذا مشهد ابراهيم رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد wannan bayan da muka yi shi ne bayan da ishin takwas a bayan da muke daga farko ba a yau kurin ba ranar mu zana mun bayani sha tara ne sha tara ne mun ka tsaya a bayanin basmala na bayanin nan na karanta bis a wurin da kafa biyar bismillah kafa biyar salam da kisa na muhammadin adin nuna sanar wa sallam halam alam kafa biyar din nan wannan ka tumtun da daga annabi a bacci wannan sanar ba sai na abul hasan ali a shazali ne ran muka tsaya ina na sha tara yau mu tashi na 20 shine bayan da muka yi akan salati ta bani san kanta sai sai Allah kadai idan daya muka yi bayani akan sayyidu wannan gidan mutane guda goma daina shirin da biyu sun fi muka dukkan bayanin muhammad sallama ya zo a hadisi aka ce wannan sanar da nan sallama Allah azza wa jalla shi ya ambace shi da wannan sunan tun kamun halicci duniya da lahirar shekara miliyan biyu wawana da anna Allah ta'ala sammahu bi hadha al-ismi qabla an yahluqa al-halqa bi alfai alfi ahli tun kanar talfi da shekara miliyan biyu idan suna suna muhammadu sigiri kisa kuna da sallama ya zo kusan zuwa ɗin dahewar shi kusan zuwa sai na abin ɗalibi kakan shi sun sai bacci a bacci sai barci sai ga wata sarƙa ta sako daga sama sarƙa daga sama ta sako fara tar sarar ta ku zuwa ƙasa sai kuma ta zama itaciya kuma ta yi rasa hudu ɗaya ya yi gabas sai dai haɗo da bangon duniya na gabas ɗaya yamma sai dai haɗa da bangon duniya na yamma ɗaya kudu ɗaya arewa duka sun mamaye duniya gaba ɗaya ko sai gano a kan shafiyan ya ce wani da kai ce ni na annabi nuhu to me kawo kanka na zama ka bishara ne za ka samu ɗa ne sunan shi muhammadu shi ne annabi ƙasar zamani gaba ɗaya in ka zo da matan matan abdullahi ɗanka za ta haihu in ta ɗa namijin nan sunan shi muhammadu ne ni ma ɗan nan tabbarace shi muke ci to sai ga mu shaka ga zan wani bijira na farko Allah zalla ya ya ya samu sunan suna tun kan alisa da tu da sai shiga da miliyan biyu da kuma kuma kuma kusa yana ciki samun haihuwan shi kuma a ga mu kakan shi na rufe shine waliyin nashi tunda ma sai shi yawa fati again shi kuma sai yana ibada da shi kafa tana haihuwa kuma sai murya sai da amina kenan tana yawa kuma murya malakun sai ya ji aminatu kin haifi ɗanki da albasa ki sa mishi suna muhammadu ki sa sunan shi muhammadu ki sa mishi suna muhammadu ɗan shi bayan ashirin da biyu da ashirin da uku suka bayanin ɗaya daga cikin bani isra'ila nan da ya sambaci sunan sallama da gina cikin attaura ko ka mishi gafara ashirin da hudu cewa ka sa ɗaga suna muhammadu wannan Allah ya ce yaran da za ta ci dole ya samu da suna muhammadu ko ahmadu arziki aljanna ba ya sami ba ya tsaji na shirin da biyar kuma magana shi wanda alaji ke dole samu ɗan suna muhammadun saboda sanin kishi kuma neman tabarake shi da ɗan da uban da wasu aljanna ba ya sami ba ya tsaji na shirin da biyar shi ne an zalama ce duk wanda samu suna muhammadu arzikin gidan zai karu alhairan gidan za su yawaita na shirin da shida shi ne matan da zai tafiya sunan da ina ina ina haihuwa amma ya'yana suna mutuwa ina wabi ya ciki sa ya ciki alƙur sunan shi muhammadu na shirin da bakwai shi ne bayanin da muka yi cewa in matan ka ta samu ciki kana so samu ɗanin jin sai ka dafa ne cikin ka dafa cikin kawai ka dafa cikin da hannunka ka ce bismillahir rahmanir rahim Allah ka shaida dan da cikin nasan Muhammad Allah ka tsaya zo Allah ka tsaya zo namiji Allah ka tsaya zo namiji shi kenan sai na yin nasan shin takwas da muka shi ne muka bayani akan cewa ko shi ne zan bayani a yanzu akan ba wa san sunan annabi Muhammad ba ya halarta halaka sunan annabawa kamar sunan annabi Adamu ko sunan annabi Shisu suna annabi annushi ko annabi kainaku ko annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi isa da makamantar su sa ma danka sunan annaba din nan ya halarta ko sa danka sunan sahabbai sahabi a cikin sahabbai ya halarta ko wali a cikin waliyai ya halarta amfanin shi an sai sa danka sunan adamu to duk masu suna adamu Allah zai damka cetar su gaba ɗaya su ga annabi adamu alaihi salam haka ma sunan annabi shi Allah zai sanya cetar su gaba ɗaya su a hannun annabi shi haka masu na annabi ibrahim kuma Allah zai sanya kansa gaba ɗaya hannun hannun Allah annabi ibrahim haka na masu na annabi musa Allah zai sanya kansa gaba ɗaya ceton su gaba ɗaya san hannun hannun annabi musa haka annabi haya haka annabi zakariya haka na annabi musa duka dukkan annabawan nan haka ma sahabbai ne masu na abakar to duka cikin su za su hannun sayyidina abakar siddiqu radiyallahu anhu haka sun masu na umar umaru ba sa ceton sa hannun sayyidina umar da radiyallahu anhu haka masu na usmanu kasa ce ta zama sai na Usman radiyallahu anhu kada sun Ali kasa ce ta zama sai na Ali radiyallahu anhu haka ba suna Sa'ad hannun shi za a sa masu na sa'idu hannun shi za a sa masu na dalhatu hannun shi za a sa sai na zubairu shi ma haka duk masu nan shi shi za a ba shi shekansu haka masu na abdulrahman bin aufin misali abdulrahman kuma suna abubakar amiru haka nan masu na misali duk dai suna sabon nan bilal habashi a hannun bilal za a sa shekansu sahaibu a hannun sahaibu ammar a hannun ammar bin yasir da dukkan sabon nan da gaba da su bilal habashi salman al-farisi da magamantan su an gane sun sunan sahabi ne sau ɗanka to ceton wannan mai sunan ina ina hannun asalin sabu farko da aka sa sunan saboda shi haka na kamar misali sai da aminatu to in kasa amina to ceton masu ma masu nan amina a cikin mata na hannun hannun sai da amina haka hawa'u na hannun sai da hawa'an farko haka sai da saratu na nan sai da satin farko haka sai haka sai da hajara ina hannun sai da hajaran farko haka sai da fadima ina hannun sai da fadiman farko haka sai da aisha haka sai da hadiza haka sai da hafsa haka sai da sauratu haka sai da zainab haka sai da mariya duk mata a nan gaba ɗayan su don haka sa sunan mata masu sunan wannan matan to cetan su gaba ɗaya da hannun wannan matan ne hadijan nuna gaba ɗaya suna hannun sai da sai da hadiza aisha nuna gaba ɗaya suna hannun sai da aisha haka na sai da suna hafsatun duniya suna hannun sai da hannun sai da hafsa haka nan zainab da duniya suna hannun sai da zainab bint jahashin da zainab bint huzai mata haka nan sai da hindu suna hannun sai da ummu ummu salama hindu haka nan ramlatu suna gidan mata lawari ko lawaratu to ramlatu ne suna hannun sai da ramla mata annabi sallama yawa wannan bayanin ya ce littafin da ke cema a duk harida sai da wata farida shafi na goma sha uku ne ga yanin ibn hadisi sammu bi asma'il anbiya'i la tusammu bi asma'il malakati annabi sai zaka samu an ku zana ku samu sunan annabawa ne domin kuma annabi da su ko da su ji masu sunaye shi to sai kuma mun fa su kuma an samu su sunaye ba sunayen annabawa ba kuma ba sunayen manyan sabai ba kuma suna manyan shirkai ba ba suna manyan waliyai ba a sau suna yi an sassa musu marasa sali amma ka su kuma mumine ne sun je lahira kuma ba su cika da imani su kuma kenan za a yi da su sai Allah ya ce musu to ku kuma fa da annaba sun yi ceto ku ba ku da sunayen su sabai sun yi ceto ba ku da sunayen su wale sun yi ceto ba ku da sunayen su to ya kenan zai zai shuru sai lafi kwatar da hankali ku ne da kun biyu a duniya kun ga muminai to ku sani suna na al-mu'minu ko ma mu'minu to ni na ce ku gaba eh gaba da shi to ni ubangi ni al-mu'minu ne wanda gaba da ni na ce ku gaba da ku ni na ce ku gaba da duk ku ji aljanna na gafarta mu yanada munadi yawmal qiyamati كل من سمي من المؤمنين باسم نبي من الانبياء فليدخل الجنه kace to wannan suna suna daga cikin da sai annabawa ita shi shi aljanna kawai fa ya baka aqwam min mu'minina su su mu'min su saura sai kala sai ta ce musu man antum ku kuma saura ku da kullu sai ce nahanu lam yuwafiq ismuna ismu nabiyin mu mutane gaba da suna mu gaba da ba sama suna annabawa ba يقول الله تبارك يقول الله تبارك وتعالى قال سيروا انا المؤمن وانا سميتكم المؤمنين في الملازمه بموافقه اسمهم اسمه تعالى تكتبوا الجنة سنكم سنكم مؤمنين كما سنكم كما سنكم مؤمنين كنتوا في الجنة امم لكن باين لكن تكون كمان مكي لكن تركوا يجي لازم ما صلى الله على سيدنا mun yi bayanin wa sallallahu mun bayanin ala ala sayyidina mun bayanin muhammadin ya ba ala alihi ala alihi su ne ala baiti kenan ne ce ala aliyu ne ne kawo da waƙi ali aliyu wa abbas aqil wa jafar wa hamzatuhum ala nabi bila nukur wato ma'ana ala nukur kaman guda biyar ne zuwa shida ala annabi a musulun sai bakwai shidan gasar sun mashi hure ne al aliyu nawa kenan al aqilu al ja'far al abbas al hamza biyar kenan shi na shida ali harisu shi harisu shi ma shine shine babban dan babban dan dan lebu shine harisu duk shine wasu abu lahabin wasu sai na hamza dan sai na abbas sai na abdullahi to harisu shi yawa fati ne amma dan shi abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya musabi annabi abdullahi dan harisu sai ali harisu to harisu din to shine waqf bin Abdullahi kamar shi yau fati amma dan shi ya bi annabi Abdullahi kis ali harusu al aliyu al aqilu al gafar al abbas al hamza al harusu ne da rashida da bakwai shine wanda kuma ke shiga hasan al sallama ya rasulullah man alaka san alaka ti al baiti kullu taqiyin zan gina na ko tumi qur'an Allah ko dole ke duk wanda ya shi mu'mini ne ya da Allah dan sallama ya tsoron Allah shi gina shi ma dan gidana ne to shine kashi na bakwai wannan baitin na so shine wannan ya dauka shirin kula da kuma baba da ta kashi nan da yake sadan nan ina son ku sharifai kaunar ku ba zan daina ba halal bait بسم الله الرحمن الرحيم واحد القهار العزيز الجبار المكور الليل على النهار ديك النسوان اللي أهل بيت النم يجي علي علي عباس عقيل وجابر وآل حمزة أهل البيت بلا نكر شنو اللي كنا علي عباس أكيل وجعفر وامرتهم آل النبي بلا نكر علي وعباس وأكيل وجعفر وهمزتهم آل النبي بلا نكر shine sai waƙe ce ali aliyu abbas aqilu wa jafar wa ali hamzata a gani cewa daga alin ne wa ali hamzata ahalul bait bila nukur waɗannan su ne rai sunan su ɗai ni ba na inkar dan cikinsu ba wanda bai nasaba da annabi ba halal bai da suwar ke yaran da suke zai da mara a lokacin farko farko ta fara su suka yi bincike sosai sosai da nan su zuba ta sun bincike sosai sannan sai zuba ta ba kamar sauran sai ne da kowa kuma sai da kowa biro kai na mu ya hado kafiyan ka ka kai da mama eh ya kusa ji abu ga ya sa mishi kanu an sa mai kidan ana duka na tashi wani ma kidan ma ya danna muryan da ba shi gane wannan batun ya dauka mhm Allah kara mishi rahama mun sa ne saboda ƙara nuna soyayyar mu da shi kuma ƙara kuma bayyana muku irin jiharin da suka yi da ɗayar ƙwanan da suka yi a saboda duka sama ƙishi ne da farkon tsamagiyar nan na farkon nan nashi da irin su salaka ɗin nan irin tsamagiyar ne shi da duka mai matsayi gurin illahu ba zai kai ka ba ɗan ami inda kika san asalin farkon mai mandirin asalin farkon baka san an sa karatu a ciki da na biyun nan bai jan manzo ba zan bari ba dan abin dan soyi ba irin su isra'il annabi daga hadisi mai ɗaukaka irin su shaye waɗannan mandiri yabo take shauƙin begenta ake kuma inkarinsa ake jama'a kwarku sake za ku je da take yabo da sauransu jinjiri ga abin da ke faɗi ta bari a mene turmi ana daka abin da ke faɗi ya je fada ya gana su fi kisan bara abin da ke faɗi su zo ga wannan duk wani shi babban tafakkuri ne shi wannan wannan tafakkuri ne duk malami zai bayani da ya bincike tukuna sannan ya faɗa mutane haka ma sha'ir zai zai zai na fi kasida ta tsaya bincike sannan ya rubuta ya sa abin da zai gaya mutane wanda zai amfana da kanshi ko ya amfana da al'umma ba kawai da kai ba na haska maka ne sai sha'ari ne to za ka yi karatu ka bincike tukuna ka tambaye abubuwan da suka waɗi a kan shi tukuna ka tambaye masana a maka bayani sannan sai ka rubuta sai kuma ina mali za ka bayani ka maka saka fili ka bayani ka ɗaka bincike da zana ɗaka tambaya ka bincike iri iri bincike kashi biyu ne ko uku ma ka bincike farko ka tambaye malamin suke zamanin ka shi da sauki ka na biyu kuma in ba su to ka da kullum littafai sharhin littafin ke suka bayani kuma ta gure ne ka iya tsara kuma bacci Allah wani maka bayanin to sannan shi da yake samun ci gaba to ala an salamu ta ji zango bakwai kenan guda shida don masu nasaba da shi ɗaya kuma aka fi kulle tuɗi marayin falala kenan ka ci gaba ɗaya kuma wani suka wani daraja su ne ahlul baiti ne jinin sai da faɗi ma kenan gara sai na hasan da sai na husaini su ne shugabannin su kenan gaba ɗaya wa'annan jinsin sun hana musu cin zakka wannan jinsin su wani ana bai din nan jini sai da faɗi ma din nan suna kana su zakka ba zakka ba sadaka an hana su zakka su ce zakka da tune sadaka ma da tune hatta ka yi kafara ko na rantsuwa ka fitar zani ka yi ka yi rantsuwa zai mace ka karya rantsuwa za ka kafara ma da maka ba wannan jin alifin nan jini sai da faɗi ma su ba ka ba su ba kan gane ka fara rantsuwa ne ko ka fara zihari ne ba ka ba jin sai da faɗi ba amma ne faridan su ma da lazifi da zanen ce duk da wasu malamai suna cewa halarta a basu su kai dai malamai su kai halarta amma annabi ya ce ya haramta a kansu eh kada ka rudu da zancen da malamai ya halarta halarta wadannan ba ba su ba su a baitul mali tun annabi ya ce haram ne su so haram ne gurin to dole ne ka ba su azakan ba kana kudin magana da ingana kana da imani ka diba kudin ka mana kana da imanin sosai in dai kana imanin ne mai tausayin ne kuma masoyin ne ka diba war kudin mana zakan ka ba wanda wanda wanda suka dace da ita ita kuma na karshen ka diba ka ba halin zaitun to kaji halin zaitun kenan sannan darajar an sha faɗi an sha faɗi an sha faɗi ba sun maimaita ba mun kasa kan albaiti ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba goma ba an sha bayanai ala wa man mata ala hubbi ali muhammadin mata muminan ala wa man mata ala hubbi ali muhammadin mata shahidan ala wa man mata ala hubbi ali muhammadin ja'ala allah qabrihi mazaran liman rahmati ala wa man mata ala hubbi ali muhammadin ومن مات على حب آل محمد غاسنن da iri iri kala kala da ala wa man mata ala bukut ali muhammadin mata kafiran ala wa man mata ala bukut ali muhammadin lam yashum fahil jannati ala wa man mata ala bukut ali muhammadin ja ayyul qiyamati makatuban bayani haza ayatun rahmatullah mm an sha bayanai amma akwai wani mataba da alal baiti guda daya wani hadisi ne gajere da ya an san shi amma kuma ba a fahimta an san shi amma kuma ba a fahimta kuma ba a san faɗaɗa sosai ba a san kuma gaya mutu ga mutu ga ne gaba ɗaya sosai sosai haka kuma ka san shi hadisan dai ka san mutum ta halibaiti kuma ka san shi amma ba a san yawan bayyana shi ga kowa da kowa ko da kuma shirifan ne ga yi nan hadisi ne gajere yace qala sallama inna fadimata a hasanat farjaha gaskiya sai da fadima ta kiyaye farjin ta ne da tunda to tunda aka haife ta har ta fati ba ta taba yin sha'awar zina ba fa harama Allah da ta'ala nar to da wannan ne kuma shi ma Allah haramta wuta ta kuma sana ta gaba daya da balagar gaske ne ba a gane ba isa ta tsoron Allah ne ko ita kadai ba ta tsoron ba to wani tsoron Allah to shi shi ne shi ne gaba da zama da ta yi musu kenan gurin ta bi musu duk da gaba ɗaya kawai to to ta yi ta yi musu kawai eh inda zana ta ne da kirki ne to duk wannan da yi kawai ta yi uwan ta dauke musu ta yi musu sai ibarar da uwansa ta shi na kusa dauke musu ita jin tsananin sai da faɗi mata yi ta hana kanta su kuni wajen bautan Allah ta kuma cewa duk abin Allah ya hana to abin to sai ya huta kanta a ta zo sama gaba ɗaukar su gaban ta yi musu kawai saboda su ba su irin natan ba ko ta yi musu kawai za ta da wannan ne kaga aka aka haramta wuta ga mazanta gaba daya da wannan ibadan da yin isa yasa aka haramta wuta ta kona zur'an sai da Fadima gaba daya kawai ta dauke musu kawai ta yi musu kawai inda da tarra kadan zaka da samu kin shi kuma masu kamun kai ne ba su musu suna koyar saban ba musamman a ce sun yi karatu ko sun ko sun balaga da hankalin kansu da za ka samu shari'a ya kawai gari shi kuma ya dafa sabo da gangar wajen shi maɗashi ne jikin annabi ba ka samu haka ba ina martaba ne ya kamar sabo annabi ne an ware su guda goma abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ko amma kuma ba su suna kuma suna sabon ba da har da musu wannan lamanan kuma ko an zama ka bi labarin manyan manyan ba Allah da aka yi a duniya su musu kuma duk manyan sharifa ne zuci annabi sun san da wani hadisa makon da sa sun wani wargiya a rayuwarsu ba su ne masu tsirauta da zuwa ga zan Allah ba dole na masu ɗari uku da ɗari uku da goma sha uku za ga duk sharifan ne in ka je mai rubuta shi abul fatai za ka san shi ma'ana baitin ne sai ka wajen shekar ibrahim sale a lokacin za ka san shi masu sharifan ne da sauransu ko ina ka je ka kasa ka san su ne manya-manyan kafashen duniya gaba ɗaya da da ka ja kana suke ne sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi sun saba da sallam kenan sanin saba annabi ne duka waɗanda suka annabi a zamanin shi musamman sun gaji sun bi sun yi da shi su sabbai kenan ko da kun kawo yaro ne hannun salama annabi ya gan shi ya wuce addu'a shi yaro yana yaro yana jinjiri to kuma ya zama sahabi annabi ya gan shi ya gane shi kuma ga annabi kuma ya girma manta da kuma ne to shi ma sahabin ne shi ma sahabin ne ta wannan bayanin tafin daya sai suka ce da ya kai mumini ya kai da daga tijaniya ga wasu abubuwa nan an suka karanta su tabbas mil hamdil tabbas mil wa hamdil summa salli wa hallila wa kabbir wa hasbil summa sabbi wa hawqala wa basmil suka ce ta ga karka yau karanta bismillahir rahmanir rahim wa hamdil suka ce alhamdulillah summa salli suka yi salati ga sallama wa hallila suka yi halala وكبر كذا يوم كبرا الله أكبر وحسبنا كذا يوم كبرا حسبنا الله ونعم الوكيل ثم سبي كذا تسبيه وحق لا كذا كذا كذا لا حول ولا قوة إلا بالله guda bakwai ne ga sanan rikin tali subhanallahi nawa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim cikin farko ga basmala na bakwai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq wa alayhi da guda bakwai ne farko basmala tsakiya bakir salati karshe kuma salatin annabi farko basmala bismillahir rahmanir rahim tsakiya fa bakir salati wal baqiyatu khairan inda rabbika ثوابا وخيرا sai bismillah rahman rahim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alazim hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai salati ga musallama to wannan sune bayanan da shi ya kawo a ciki shafin farida mun tsaya shafi na shida insha Allah wannan Allah ta gobe Allah ta da mu tashi bada'atu bi bismillahi walhamdu izhada domin hada yarda walfalali lil ahmadiyyat usalli ala nabi ko usmi qasidati da kuma ta faridatin fi dariqati tijaniyati wannan saban da muka bayar kan wasabi na ta nayi bayan su an da muka yi karatun nan na fasara na littafin hotiriya saban da nan masu daraja guda 40 waɗanda suka fara musulunta a duniya gaba daya guda 40 sun fara musulunta a duniya gaba daya dan mai matasa mun an kaɗa sa karatun da muka yi na lissafin muturiya aka samu shirya muka haka ba annabi kusan guda dubu shida to mun fasa da muturiya littafin muturiya a cikin safunan sahabba annabi sahabbai wajen guda dubu shida to ina so da mun mutakan saboda martaba da muhimmancin su ba kuma kowa ya san su ba sahabban farko ga su nan guda arba'in ne in ƙarfi ta insha Allah zai baka lissafin su daidai sai na farko sai na bakar siddiq rajal anhu sai na aliyu bin abdullah bin rajal anhu sai na usman bin affan rajal anhu na uku kenan sai sai na dalhatu sai sai na zubair bin awam sai sai na sa'ad bin abi waqas sai sai na sa'id bin zaid sai sai na abubakar bin jarahi sai sai na jafar dan abi dalib shine wa bin ali bin rajal anhu sai abu ahmad bin jahashin radiyal anhu abu zar al-gifari radiyal anhu sai dan uwan shi kanin shi shine unais unais kanin annabi kanin abu zar al-gifari sai arqam arqam bin bin abul arqam sai abu salamata da abu nasar sai bilal bin rabahi dan habashi ba sai na hamza dan abdul mutallabi wannan sune jiyarsu daga wani sai wani sai wani sai sai na Halid bin bin Bukair sai sai na Halid bin Sa'id bin Al-As sai sai na Habbab bin Al-Arsh sai sai na Zaid bin Harisa mm falamma kala Zaid bin Hawa da wani naka ha Zaid bin nan bin sun zai rufu sai sai na Uthman bin Maz'un radiyallahu anhu sai sai dan Sa'id sai sai na Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sai sai na Amir bin Bukair sai sai na Amir bin Rabi'ata sai sai na Hadib bin bin Haris sai sana ayyashi bin abi rabi'ata sai sana matsabu bin umair sai sana amir bin fuhairata sai sana uqbatu bin gazwan sai sana ammar bin yasir sai sana timu abin na farko sai sana amr bin ambasatu sai sana ubaidat bin al-haris sai sana miqdad bin amr sai sana nu'aym bin bin abdullah sai sana abdullah bin jahsh sai sana abdullah bin mas'ud sai sana waqidu ابن عبد الله ليس أمضنا أحداق رجل عنهم فتي رجل عنهم وارداهم وعما بهم أهلي هذا مناوع أهل فاظن هل فاظن باية شجار بين مداني أقوة ما تقوى رأي شجبا ما تايق رأي ما يفين سيدا فاطمة ورجدا هذا أدين فرقان أدين فرقان maza ta hannu tara ne gaba daya sai da hadija ta na rabin din gurbin lalata musamman jama'a jami'ul asar fi maulid nabil mutar jami'ul asar fi maulid nabil mutar sufuli na uku shafi na dubu daya da dari hudu da abin da shida zuwa shafi dubu daya da hudu da abin da bakwai jami'ul asar fi maulid nabil mutar wata aya babba a cikin a cikin da fatahi na sa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wannan zina ma'ahu Abu Bakar Siddiq ma'ahu dan Abu Bakar Siddiq kenan la tahzan inna Allah ma'ana sani ismail ibn mafil gar ibn sadi la tahzan inna Allah ma'ana wannan zina ma'ahu Abu Bakar Siddiq kenan ashida al-kufar Umar bin Haddad rahma bainahum Uthman bin Affan ترى مرضان جدا علي بن ابي طالب يبدو ان فضل من الله رضوانا لا تتزبير امام في وجوههم عبد الرحمن بن عاصم بن نصر بن ابي وقاص ذلك في التوراة ابو بكر بن الجراح كذلك هذا سناه بابي بكر الصديق فسجلز بعمر فقال يجب الزراء بعثمان يجب الكفار بعلي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات suwa ne kenan wa adallahu allazina amanu wa amil salihati minhum mukafin azam azima wa ne kenan ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mhm gaji almajirinku usman idris ko fagariya assalamu alaikum la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام ربنا